assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu kan shirin nan namu da muka saba na cewa mu yi koyi da himmar magabata a wannan shine shiri na goma sha shida a cikin watan ramadan insha Allah in ban manta ba a shirinmu na goma sha biyar mun yi magana ne a kan abin da ka mallaka ka yi ƙoƙari ka yi aiki da shi kar ka raina abin da kake da shi kar kuma ka raina lokacin da kake da shi wajen gudanar da abin da zai amfane ka kar ka yi ta jiran wai ka samu samu da yawa ko lokaci mai yawa ba kai ne da lokacin ba ba ka sani ba za ka kai lokacin da za ka yi samu ko ba za ka yi ba har muka kawo hadisin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wani ya kashe dirhami ɗaya ya fi wanda ya kashe dirhami dubu ɗari samun lada saboda shi ya raba ne biyu dukiyarsa ya bada kashi ɗaya shi kuma wancan ya ɗebi ƴan kai ne kawai za mu tashi program na gaba shine ƙarfin mumini yana cikin zuciyarsa wato mumini ƙarfinsa na zuci ba ƙarfin bodi ba ne duk waɗanda muka ga sun kawo ci gaba a duniyan nan inda za ka ga gangan jikin su wataƙila za ka raina su za ka samu yan lanke-lanke ne ba masu ƙarfi ba ba masu jiki ba amma kwakwalwa Allah ya ba su wanda suka yi tunani suka kawo abin da ya amfani ɗan adam saboda haka shi mumini ba a ce kar ya zama mara ƙarfin jiki ba ai dan ma ya samu ƙarfin jiki aka ba shi dokoki na kiwon lafiya ya kula da su amma kuma ƙarfin zuciyarsa da ƙarfin jikinsa. Ka sani bawan Allah cewa magabata da dama sun yanke fage mai nisa ne zuwa ga Allah ta hanyar zuciyarsu. Baka ji wani ya zama waliyi ba, waliyai da kake ji, da zaɓaɓɓun sulaha bayan Allah, ba jiki ne suke da shi wanda suka yi ta tafka aiki na ƙarfi ko suka yi ta gudu ko suka yi ta wasu ma'amaloli na jiki wanda ya sa suka samu wannan matsayi sun samu ne da ƙarfin zuciyarsu ƙarfin zuciyarsu yadda take bugawa wajen tafiyarsu zuwa ga Allah subhanahu wata'ala da himmansu ba wai gangan jikinsu kar ka manta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a takawa hahuna yanzu Allah sallallahu alaihi wasallam nuna tsoron Allah tana zuci ne wata tsawa fil haqiqati taqwal qulub haqiqan taqwa shine taqwa na cikin zukata na cikin zuciya la taqwal jawari ba taqwa na gabobi ba galibi taqwan gabobi alheri ne amma galibi sai ka samu tana haɗe da riya kana kakkaucewa wa haramu kana kakkaucewa wa abubuwan da ba a so saboda idon mutane kana samun guri kai kaɗanka sai ka tafka abin tsiya kaga wannan ba maganar ta kawa bane ta kawan ido kake yi ba ta kawan Allah subhanahu wa ta'ala yasa ma a wannan lokaci za mu yi amfani da wannan dama gaya mutane kar ka yi amfani da dokokin corona wanda suka hana wato fita sallan tarawihi a ce shi kenan dama ai an hana ai gwamnati ta hana tarawihi ba gwamnati ba ta hana tarawihi gwamnati ta hana jam'i ne a masallaci yanzu ne za a gane tarawihin kake yi dama tuntuni ko kana yi wa mutane na fila ne idan dai kana yi ne don idanu su gani literal ainu saboda idanu su ganka kana tarawihi to yanzu an hana shi kenan ka kowa ka kwanta a gida Allah ya jarabe ka shi yasa nake gaya mana da a lokaci da dama na faɗa cewa koronan nan za ta tona asiri ne na mutane da yawa za ta tona asirinmu ne don haka mu yi ƙoƙari mu ci jarabawa idan ka koma cikin gida kana yi da kai da iyalanka in ma baka da iyalin kai kaɗai kake yin abinka to wannan ma manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ya fi ma kusa da tsoron Allah saboda kana yi ne kai kai kaɗanka daga kai sai ubangijinka ya san kana yi babban hujja bisa ga cewa ai taƙawan zuciya ita ce taƙawa ba ta jiki ba ƙala ta'ala Allah ta'ala ya ce zalika wa man yu'azzim sha'airallahi fa innaha min taqwal qulub sani wanda ya girmama alamomin addinin Allah to wannan yana nuna yana daga cikin masu tsoron Allah a zuciyarsu sha'airallah wato duk wani abu da ka sani ya yana alamta musulunci yana alamta addini to girmama shi wajibi ai ba banza kake girmama hajarul aswad a makka kake girmama safa da marwa ai duwatsu ne hajarul aswad dutse ne maqamu ibrahim dutse ne ka'aba dutse ne wajen da kake jifan shekan dutse ne amma me suke alamta suna nuna wani abu ne na musamman da Allah ya ba shi special consideration saboda haka kai ma kake ba shi wannan special consideration a wannan ne za ka girmama alkur'ani saboda littafi ne daga Allah saboda shi ma sha'irul lahi ne a wannan ne bola bola inda ake zuba shara ana zub da mushe sai kawai akai akai tifaki a anguwan bari a kwashe sharan nan a share aka kwashe aka share aka ɗebo yashi aka zuba aka ɗauko bulok aka jera ba amma fara gini ba daga wannan lokacin kana tofa yawo a cikin wannan wurin to ka shiga cikin masu sabon Allah saboda yanzu ya tashi daga bola ya zama wani alama daga cikin alamomin addinin Allah a wannan ne za ka girmama duk wani abu da za a ambace shi da sunan Allah a wannan ne za ka girmama duk wani masanin addinin Allah don ba shi ne abin loran kan ba shi yana wakiltan addinin Allah ne a cikin al'umma idan ka wulatsanta shi ka wulatsanta Allah kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faɗa ka wulatsanta addinin Allah domin mutane ba za su kalle shi shi kansa ba za su kalli abin da yake wakilta saboda haka wannan aya ta ce duk wanda ya girmama ba za ka wulatsanta masallaci ko ka wulatsanta wani abu da ya shafi addini ka ce ai kai ba ba addini ka wulatsanta ba Allah ya ce a'a man yu'azzim sha'airallah wanda ya girmama wani abu da yake alamta addinin Allah fa innaha min taqwal qulub wannan ita ce zuciya mai tsoron Allah dan haka duk abin da zaka faɗa in dai kana wancan to baka tsoron Allah shi yasa daga cikin malaman da Imam Malik aka ce ya je karbi hadisi a wurin su akwai wani malami mai ilimi dumbin ilimi amma yana shigowa masallaci zai je gurinsa sai ya ga ya yi kaki ya tofar a bangon masallaci sai ya juya ya ce ba za mu karbi a ilimi a wajen wannan ba aka bi shi ana ce ya imam me yasa ya ce ah wanda bai girmama ɗaya daga cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a masallaci ba me za mu je mu koya a wurinsa yanzu ka duba masallacinmu sai a ce ai mu abin nan ne duka je kai ta ganin kaki a jikin masallaci ba addini ba ne nazafa min al-iman ya kamata masallaci in zai wanku ma a wanke shi a shafa masa turare manzo Allah ya umurci a wanke masallaci a tsaftace masallaci a sa musu turare saboda haka a tsoron Allah a zuci take sai kuma ayan da Allah subhanahu wata'ala ke ta lan yanala Allah luhumuha wala dima'u wannan abubuwa da kuke yankawa na ladiya ko na suna nama ba ya zuwa gurin Allah jini ba ya zuwa gurin Allah ba ruwan Allah da jini ko nama kamar yadda wasu ga kokarin kashe ladiyar ma suna cewa a hada a saya a samu nama da yawa kowa ya wadata sannan kuna ba addini kake magana in addini kake magana Allah ba ruwansa da maganar nama sahabban manzon Allah sun ce mukan yanka dan bunsurunmu da bai fi shekara ɗaya ba duk gidanmu a ci a wadata sai yanzu gashi nan saratul udhiyatu mubahat lahiya ta koma alfahari saboda haka shi Allah ba ruwansa da nama ba ruwansa da jini walakin yanaluhu taqwa minkum kayanka don Allah shine Allah yake lura to kaga ashe abin da ke zuciyanka kenan Allah yake dubawa ka iya sayan dabba guda ɗaya kayanka domin sa ko kayanka kamar yadda wasu ke zuga mata cewa ai jininki ne haƙƙin jininki ne ragon suna ana ta haɗa rigima aure nawa ya mutu sakamakon munanan masu koyarwa daga cikin masu da'awan malanta kawai malamin ce wannan haƙƙin jinin mai haihuwa ne ƙarya kake yi Allah bai faɗi wannan ba manzon Allah bai faɗa in akwai mai haƙƙi akan wannan dabba na suna shine yaron da aka haifa shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce a lahira za a tambaye ka daga cikin haƙƙoƙinsa ka masa suna mai kyau kayan ka masa dabba na na haƙiƙa shi yasa ake bin bashi ko da bayan shekaru ka yanka nama kuma dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nuna duk wani dabban ibada abu uku ake yi kana iya ci ka yi alheri ka kuma yi sadaka abu uku ake yi da dabba da naman dabba in an riga an yanka shi Allah an gama masa bukatarsa nama kuma abu uku ne kai da iyalanka ku yi amfani da wanda ya kama kar kuma ku ku ci ku kurmushe a gida ku kaɗan ku a ga kun ɗanyi alheri na zumunta misali kuma za ku iya ba mu wanda ba zumunta a matsayin sadaka ya abin da ake yi da shi to abin da nan da yana nuna takawa ita ce kan gaba a kan aiki kaga aiki nama an yanka an yi komai amma abin da ake dubawa takawa za ka iya yanka katon bijimi wani ya yanka ɗan bunsuru amma ya fi ka takawa a zuci kai ka yanka saboda a ce ai wani ne kai wani kaga dabban da ya yanka abin da kake tunani kenan shi kuma yana cewa to ko Allah bai karba ko ba zai karba ko wannan daidai abin da ya samu kenan ya yanka kaga sai ya wuce ka saboda me zuciya abin da yake cikin zuciya wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce at-taqwa ha huna yushiru ila qalbihi talatan taqwa a zuci take yana nuna zuciyarsa ashara ila sadri sai nuni zuwa ga kirjinsa فالكيس يقطع من من المسافة بصحة العزيمة وغلو الهمة وتجريد القصد وصحة النية مع الأمل القليل أضعاف أضعاف ما يقطعه الفارغ من ذلك مع التعب الكثير فالكيس متم بصيرة من هنكلي يقطع مساف من المسافة بصحة العزيمة يكن ينك فجي من نيسا saboda ingancin himmarsa wa uluwe himmati da ɗaukakan himmarsa wata jiridil ƙasdi da yanda ya tsantsanta manufarsa wasu hatin niyyati da ingancin niyyansa ma al'amal qalili tare da aiki kaɗan yayi abafa abafa ma ya tsada uhul faribu min zalika ya yanke fage ninkin ba ninkin abinda wanda babu wannan himma ba wannan azima babu wannan niyya a zuciyarsa ya yanke ma'a ta'abil kasiri tare da yayi tafiya mai nisa ya wahala wahala mai yawa amma mai kankanin mai mai niyya mai takawa mai ingancin himma ya fi shi wannan shi yasa a darussan da muka yi na baya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna waɗanda suka je yakin tabukan nan akwai wasu suna Madina su basu fito ba amma sun samu abin da suka samu saboda kuwatul azima da himma da sauransu wanda wani ma watakila dole ne ta fito shi kada dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga bai fita ba ya zarge shi shi yasa ya fito to amma wani shi yana can zuciyarsa na ciwo na kuna cewa bai samu ya je ba saboda haka musulunci shi yasa wasu malamai da yawa suka rubuta littattafai suna ce a amalul kulubi musulunci duk aikin zuci ne zuciya ake lura da ita jiki ana son ya aiki amma zuciyarka ta rigaye shi kuma ta inganta jiki amma ba don haka ba dan kana yaudaran mutane a ido kana nuna musu kai mai kaza ne kai mai kaza ne mun sha ganin wannan babu muna almajirta muna tare da malamanmu muna ta abin nan za ka ga wani yana nan yana ta ƙoƙarinsa yana iya ƙoƙarinsa ana kushe masa wasu sai sun ga malami su tashi su kama aiki gadan gadan a ce ai ai wayannan ai su ne masu aiki malam ai mu ne masu aiki gadan in malami ya kauce su koma su yi lakwas ko iyaye idan idon iyaye yana nan wannan a rinka cewa ai babu mai kokarin wane yubu yana kaza yana kaza su kuma wasu suna nan su kuma suna yi gwargwadon abin da Allah ya sa za su iya yi har a yi ta kucewa amma ai da yake albarka daga Allah ne sai ka zo ka ga waɗannan masu yaudarar malamin masu nuna masa a ido su ne masu kaza su ne masu kaza sun zo ba su samu albarkan da wa'ancan suka samu don me saboda amalul qulubi ne ko ka yaudari bayan Allah ka nuna musu kai ne mai kokari kai ne na kirki Allah shi ba ruwansa da wannan yaudarar shi ba za ka yaudare shi ba saboda kuma sakamakon ba ba wayancan da ka yaudara ne za su bayar ba Allah ne zai ba da sakamakon wannan abin da kai din saboda ka tsayar da zuciyanka tsakaninka da Allah kai aiki don Allah shine mafitarka shi yasa mun muhimmanci malamu mu suka ce kowa ya je ya aiki kar ka damu da wane da wane kowa ne ya zuga ka ce kai kaza kai ba ruwanka domin albarka ba shi zai baka ba zai iya lalata kai raka ka rasa albarka shi ya je ya samu Allah ya samu shirya قولوا ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته